إلا إليك تأتي ولا عاقبة للمتقين ولا عاقبة للمتقين فذكر عن لسانه ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته idan ba manta ba kafin azumi mun tsaya darasi na hamsin da ɗaya a wannan littafi da muke biyawa duk karshen wata inda muke biya mani yau ne wanda na imam ibn sunni duk laraba karshen wata mu biya wannan littafi na albarka na ahkamul jana'iz na babban malami muhammad nasiruddin al-albani rahimahullahu ta'ala wanda muka cike a darasi na hamsin da yau za mu tashi na hamsin da biyu a wannan rana ta laraba ashirin da biyu ga watan shawwal shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da biyar wanda ya daidai da ɗaya ga watan biyar shekara ta dubu biyu da hudu da ashirin da hudu miladiya za mu tashi muna cikin ziyaratul qubur ziyartar makabarta yadda ake ziyara wanda za ku ga abin da ya za muka kuma yi da hankali ko duk wata mu karantar da wani don mu ƙara tunatar da junanmu mutuwa kullum ana yin ta amma yanayin abubuwan da za ku ga al'ada ya ta fi yawa a ciki al'ada ta fi yawa to zuwa ce mu matasa idan muka karɓa abin a ilimance nan gaba a sami wani canji mai kyau yadda ma'azu tun daga wato rashin lafiyar mara lafiya har zuwa mutuwarsa da kuma wato kai shi zuwa makabarta da zulmi da abin da ya kamata a yi a sunna ake so ya mamaye al'umma wani mutuwar nan dole ce tare da kuke ko ina ne ko kana tafa ko a zaune ba ta jin kunyar zuwa ne da tana da makandari ne da lamaru da na ce ba. Ibi ne Fir'auna wai shi ne ka gawa ka kamar shi har cikin ruwa ne ta jinki bai haye wata makure yi bai kai ga abin da ya yi ba. Ta ce wata ɗauki sarki mai hawa da dubin dawaki ga dubin matsara a aiki. Inda ba ta fi ƙara aiki wata babban ko mara kwabo ba. Aina ba ta kuno idan kuma al-mautu walau kunta fi burudin musayyada. Kul inna al-mauta alladhi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum. Shi za a gore gudu da ne ita mutuwa ba tsoronta ake ba. Tanadi ake magana. Ba a guduwa ba a guje mata ba kuma abin tsoron da tanadi yake mata ta hanyar yin ayyuka na kwarai domin Allah ya ce fa innahu mulaqikum ka gama gudun ka kuma tana gurin da kaji ita haka take ka gama gudu amma ko tana gaba ko kuma kai ne ke ga tana gurin sai shine mulaqikum ba ma wai ji zo sai a ka kai da kake gudun ka ba ki gama kanka take ba gurin da kake take zuwa shine bambanci saboda haka sai yakin fawaid da wato makasin da yasa a gaskiya muke tunatar da junan ba kan musamman wannan littafin al'adu sun yawa a cikin abin nan a ta hakan kabari da sunni mutane ta ubara ta kokari fito da wasu abubuwa daban-daban wanda babu su kuma illan shi ne idan ba a yi wasa ba yau da gobe matsala yau da gobe ana yi ana yi jini da yake kama goma sha biyar ashirin wanda suka zo su ɗauka abin daidai ne. Sai kuma gaba ana rigima da su akan cewa ai kaza ne ba da ba hana ba cewa yake kakanni ka ji ran haka ji wata kai da kike da shekaru ka ga a gaban gidanka aka fara to shi ne illa abin da yake magance wannan shi ne karantarwa kamar yadda wani babban malami na yake yawan faɗa cewa karantar da al'umma shi yake magance non an kanta shi yake magance cewa a karantar kawai kuma da yake wal maqsudu min ziyaratil qubur ta'ani madba da ta za a ce so a rika zuwa ziyara makaranta abu biyu ne al'awwal na farko intiba'u za'ir bi dhikr al-maut wal mauta kajibo shi wanda yake ziyara ya amfanu ta hanyar tuna mutuwa da kuma mamata cewa ba ka sani cewa yadda ake da zuwa yau an kai sabon tuwa ne shafi na ɗari biyu da talatin da tara a wannan nuskar can daula ta farko ko ta biyu an gane ko to dai ce in ku ba ku jayin da duk da mu shi wato me ziyara ya amfani da kula mutuwa domin annabi cewa aqsiru ikra hadimin lazzat ku yawaita kina liwan kan kauna ita ce mutuwa kuna tare da mutum yau da gobe kawai za ka zo ka dashi to shi ne yankan kaunar annabi yake ku rika yawaita kina ta domin kai ta dan ba ya tsara yau an tsora wanzuwa ne an kai makawarta an dawo gobe an dauki wanzuwa ne an kai an dawo kai kuma na ku baban ya zauna ba zai yi wannan kai kuma ka zauna yadda ake zuwa wata ran da kai a dawo wata ran kai ma kai a biyu wannan ka'ida ne saboda haka kowa tunda Allah yake kullu nafsin za'iqatul maut kullun rai bin nakira in kana gane larabci da kyau ba da nafsin ba kullun nafsi ba kullu nafsin bin nakira kowa mutum ne ya danta mutuwa ولو كانت الدنيا تدوم لواحد لكان رسول الله حيا وباقيا da Allah zai bar duniya da mutum saura annabi ba gani amma zai karanta 63 ya bar duniya wata kila kai yanzu ba ya gunku kafin da wata kila jirin ya karanta 70 kamar sai da wani da shekara 63 yake ko ba ka wani ko da haka ka san cewa duniya ba ta da kima a gurin Allah da tana da kima Allah ba zai tsau kokarin da sadar sa da ya fito ba sannan kullum na yau fara idan mutum ya ga Allah ya ba shi wannan shekarun ya aura sittin ya tafi saba'in ke wai mata wata baiwa domin annabi ya ce amaru ummati sittuna aw sab'un mafi yawancin duniya ta zo kan cikin shekarun da al'umma ta za su rike daga sittin ne zuwa saba'in ba ta aura haka ba amma yanzu sai ka kalli dattijan ka in yana da rai sai ka aura saba'in kuma yana nan yana gane komai wannan baiwa ce ko da yake abin da ya gabata a rika tuni ya rika tunuwa akan kansa da kai da kake ganin sa cewa akwai wasu gawa'in da Allah ya ajiye a nan da ake so kai kai dau darasi shi ma kuma ya dau darasi wannan shi to shi ne malai yake wa Allah ma'alahu lallai makomar su shi ne ma'alahu an ga ai marja'u imma ila jannati wa imma ila nar sai bi duk wanda aka kai na gaba da ana so ka tuna cewa yanzu ba an binne sai bi ko da yanzu na ko da duk wanda aka binne imma jannati wa wa imma ila nar ko ya aljanna za ki koya ko huwa al-garatu al-awwal min al-ziyara wannan shine manufa ta farko shine al-garat manufa ta farko ta ziyara yayi da zaka ziyara ba kun ne da ba zaka je kun ne mamaci za ka ka kawo da ka dawo da wasu darasai yayi da aka je ba kai aje a kai ran da kowa ya ta business ba ba ka ake yi ba sai ake yayi da aka dauko su ana tafi Isa a tafiya ka rika tunanin wani abu cewa yana ba wa Allah ka dace muna tare ko ke karan jiya amma yanzu ga jiya ga mu sai ke nan sannan abu na biyu ya danka da mutuwa ni wa danka ba sannan abu na uku da an zo kana da kake ga wani ne da kake da ko dai bai ji ba sannan abu na uku kace yanzu ba za ka rike jiya da malaiku mun karo wannan ce wannan su ne abubuwan da ake so a tuna bayan nan kuma yana da zaka yi ziyara ko ka tuno da cewa ba in ma jannatin wa illa wa in ma ila nari wannan shine abin da mali yake shi ne mali yake wani ba da farko kenan gaba ya dinga alai ma ka yaka min al-ahadi kamar yadda abin da yake gaba da na hadisai yake nusar da haka na biyu na kowar mayyiti wal ihsani ilayhi bi salami alayhi wanda ya mutu yana amfanuwa ta hanyar ihsani ilayhi kyautata ba bi salami alayhi ta hanyar yi masa sallama yayi shiga makawantar nan ba sai a ce duk nan da kuke ana zuwa za a shiga to kai addu'a ga gidan malam zai ba mu samfa sai malam yake wa du'a da yi muka addu'a wa istighfar da yi da nema maka ba wa hada qasim bil muslim amma ka sani cewa musulmai cewa ake nema wa babara hanyar da za mu biya nan gaba cewa ziyara ta cewa ziyara an makarantar ta gurin halatta ke ziyara amma da jarabi ba a yi musu sallama kuma ba a nema musu gaba shi ne babban amma da musulmi zai ji an yi wayan abubuwa an san gama a rera musu gaba wajen daukar izina har na kuma kaka da ya ya kuma shi ne tafiya idan da gurin su ta tileda shekul islam idan suka tileda kamar ali a cikin kagan leda tana hana dukkan ciwon dabba ya fi tana hana dabba girma ito da haka zuwa cikin gefen makarantar kafirai su sauri daure da kuzarin in Allah ya ka dawo da yamma ka daure da daren ka dawo da yamma za ka ga dabbar ta yi dawoyi gaba ɗaya saboda azawar da ake wuri cikin kabarin suna cikin da koyi to sai ka ta tsuri ta yi dawoyi sai wannan wannan ne da take ba da ba ji wani magani ba sai ka kai shi da tunaniya ba ka ga wannan ciwo ne babba to shi ne ba da yake wa ala kafi wa fi hadith al-awwal na farko an Aisha radiyallahu anha an karbo daga nana Aisha Allah ya kara mata ita annan nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yahudu ila al-baqiya annabi ya kasance yana fita zuwa baqiya wal garka baqiya ko san cewa inda kake ganin ke yanzu kaje a a Madina an tattalla guri zamanin sayyidina Muawiya an sai Yusuf amma har yanzu ka je gurin da aka kewaye din nan za ka kaburburan za ka tawa mace kaburburan ba irin yadda yanayin namu yake da abubuwa ba za ka gurin ma plan eh duka kamar fili in a nan ne ban za a rike eh amma shi kake ji a jiya ma kuma sai ɗaliban ilimi wanda suke yan jami'a da sauran yan da'awa din nan za ga wasu a tsaye in kana da buƙatar tambayar wani abu ka tambaye su ko da turanci ko da larabci za su ma bayani suna nan a tsaye ɗaliban ilimi ne da yawa a gurin to saboda haka asali ba sai na muawiya bayan shekara arba'in da wani abu famfo ruwa ya je ta bace ulgarka famfo sai za abu da baiki to sai mun da aka zo ta gurin siyasa dole sai an fita gidan bace sai sai na muawiya ya ba ku ne kaburburan akai da wani gurin akai da muku guri ne ya dawo da wani gurin wanda za ku ga a lokacin da ana hakawa da aka fito da Abdullahi bin Haram da kawai da zamanin mahaifin jaji da Abdullahi da shi da ɗan ta Abu bin Jamu abokin ta Amina ne. A lokacin da ke kawai arba'in da wani abu a kan haka ko da asabar da ana mutu da shi ga shi kamar yanzu suka mutu. Sai shi Abdullahi bin Haram hannunsa da nan a bakare ya ce a yakin Uda an harbi ya rufe kirjin sa haka. Da aka kaga hannun sai da shi ne ya kasuwa a wannan lokacin. shi za a zaɓe ana neman auliya illahi manyan waliyar Allah su ne wayan ba ya ce ba an fahimta da joku original waliyar Allah su ne wayan nan sahabban annabi alaihi salatu shi ne abin da ba da yake gaya mana nan cewa bayan da ulau ba nan yana zuwa wace ulgarkan ya yi wanda ba addu'a fasalatu aisha an dalik na na ya kai mata tambaya akan haka kace fakali da yake inni umirtu an ad'u lahu Allah ne ya umarce ni da nemi da addu'a akara da wa Ahmad bi sanadin zayyin ala shawqi shaykhaini wa ma'anahu inda muslim wa ghayrihi min tariqin ukhra mutawwala ya zo a cikin dogo za ku tuna wanda muka ji a wannan wata biyu ba cewa da Aisha ta ga ya tashi da dare hakali to da wuce ne hadisi dogo faqad madadi kamali bil mas'ala ya gabata cikakken hadisin a matsala ta 119 akan nabi ana aidan daga nana ya yau radiyallahu ta'ala kace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam annabi ya kasance kullama kana lailata hadin rasulullah idan da idan tana tare da annabi alaihi salatu wassalam ya furuji min akhir al-layl in karshen dare sai annabi ya fita da ya kudu fi assalamu alaikum to ga du'a ala ta ku ji alwa nau'o'i daban-daban ko wace so ake kari idan in kaji mutuwar nan kullum yin da ake in kaji an kai wannan gawar in za a koma kuma ka canza wata sai ka ji shine yake ta amma mai yi sunnar annabi mun ja ba da wannan misalin cewa hada azkar da kaji da ake yin da a cikin sallah mutum yana so ya rike hadisan duka su ce da ku sallah azhar da ruwayar Abdullahi da Abbas sallah al-Azhar ruwayar Abdullahi da Umar sallan magrib ruwayar ibn abbas na na iza haka dole in ka tattanta nauyin su sai ka gaba daya tarihi ka ba ne sunna annabi to shi ma wannan nau'o'in da duk inda ka zuwa ke kai to ne yake bar mu assalamu alaikum ala dara qaumin mu'minin wa inna wa iyyakum wa ma tu'aduna gadan mu'ajjalun wa inna in ja'a Allahu bikum la'iqun اللهم اغفر لأهل بقيع بقيع الجلفة تبادل الجبل السلام عليكم amince tabbata a gare ku ala dari kaumin mu'mini ya kuma abota wannan gidan na mu'minai gaba daya wa inna huma wa iyyakum da ku wa ma tu'aduna da abin da aka yi muku alƙawari gadan gobe yana da ranar alkiyama kenan ko ajjaluna gaba sai ana don jinkirtawa ne ko Allah ya ajiye mu zai yi ta da abin da wa inna mu in ja Allah ya da Allah duku zuwa gare ku la ku na zama da ku abin da zai sannu mu ma za ka zo ma da shi ne wani in ya zo nan gurin wani dalibi Ali ga wanda ke garu sai sallake shi wai kan gaci ne kenan shi ba wai sai da Allah ya kuma la yi kuna da shi a kan da biya wa zai gaji shi wannan kan ne ne ya sa wai ba zai biya ba ko ka biya ko ka biya wa zai gaji yawwa domin wannan in ja Allah wajen hakikatan ce la majaza an gane ko yawwa saboda haka tabbas ne ko ka faɗa ko baka faɗa ba Allahumma fil li ali wa fi ayi jarka ya ubangiji ka gafartawa wato waɗanda suke wannan makamantar jarka ciwon sai annabi ya faɗa haka kaga nan kai ka zo makamantar ganduwa ka shiga wato ba zai ba faɗi li ali da ciwon ba wa li ali wa fi ayi jarka ba in ka tsaya iya kan yayi haka idan kuma za ka fara da cewa ka abota wannan makamantar da gandu ya halatta a darajar wa musulmi wancan da ta san gaba ɗaya wata wannan kan duba a biya ko ya sani na dai ba abin da ya ne a nan ba ya sani na in musulmi ne yawa saboda haka sai ce a darajar wa musulmi ga lamba nan mujallabi na uku shafi na sittin da uku wannan sa'i ko mun sunni aka ake rafara an gane da ibn sunni na jawun da muke biya din laraba abin da yau ne wannan da والبيهقي وآمد وليس عنده الدعاء بالمغفرة a ruwayar ba Muhammad shi ne kawo wannan gabar ba sai a cewa Allahumma bil ali wa bi babu wannan dama na faɗa da cewa za ka iya tsayawa iya kan wa ziyaratu lahu wal bin sunni qarin da wato na sani da shi ne wurin sunni a kan dalili na uku an hada ga rana ya aukar har yau fi hadisi har tawil hadisi da dogo al-mijaru ilayhi qariban wanda kuka ba da rakaran sai nan kuka kala tace kai ba aqulu law ya rasulullah in nace maka wanda ya ganti shi ne yake nuna ke mata ma suna zuwa amma ka mai biki biki wata ba za ta iya zuwa makabarta wanda shi ma mun ji hadisin sa a baya kala yake kun ki ce allahumma assalamu ala alihi wa min almu'minin wal muslimin wa ya'amu allah al muttaqin minna wal muttaqin wa inna insha allah bikum lalahiqun kun ji karwaya ita ma sai a kara cewa aminci Allah ya tabbata a gare su ya kuma abota wannan gida min almu'minina daga mu'minai wal muslimina da musulmai wa yarhamu Allahu al-muttaqin Allah ya tsaka wannan da suka gabata min da daga cikin mu wannan suka gabu gaba ɗaya ba sauri suke ba lokacin su ne wani sa'adina da wanda suka yi jinkiri mu kenan da za mu tafi nan gaba to duk yanzu mun yi addu'a cewa Allah ya tsaka mu wa inna mu ma in sha Allah da yarda Allah a cikin da bi ku zuwa gare ku da lahi ku na zama da ko ka ji ya ko ka ji ya wace ka ji a tare da wujudin mu gani a ranar dalili na hudu an kuraida قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر وليس يجب أن يجب أن يكون خرجت الرسول إلى سكة مغربة yana koyar da sahabbai fakana qa'ilum yaqul wanda da cikin su yana cewa assalamu alaikum ala siyasir almu'minina wal muslimin wa inna insha Allah bikum lalaqiqun antum lana faradun wa nahnu lakum tawab as'alu Allah lana wa lakum al'afiya yukadi ya qari kuma cewa kamar da yayin da ake rubuta a bakin makaranta a zama alwa kamar nagori uku a rubuta ko kuma dinda kogogin da yawa wannan kofar a sa kaza wannan kofar ma a rubuta ruwa ya kaza zai yi fa'ida kwarai da gaske wanda za ga wani yawanci ga teoriya ake rubuta assalamu alaikum wa ala ya min al muslimin wal muslimin wa inna insha Allah bikum la yakuna iya wannan ita ma ta inganta amma dai zai kyau saboda haddace mutu wannan kullum ake wannan sai a biyar ma yanzu na san cewa kofofin da ake shiga daban-daban ka gani ga wannan za a shiga garin za a shiga ta tsakiya za a shiga cikin baya to kaga inda ka ga na je kai wani na bi wannan kofar ko kuma da je wata a to ga yanzu aka to sai ka da kofa yau da gobe sai rigi an fahimta da kyau to bari ku ji ita kuma ma'anarta assalamu alaikum amincin Allah ya tabbata a gare ku kaga assalamu sunan Allah ne sannan kuma addu'a ce shi za a ce idan kai mutum sallama ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام أو قراءة إليكم السلام لست مؤمنا ko yawa kiran lafi ta da ji abin da yayi kenan idan kuma salama haka wato kalun da warju annabi aka ce ya daga nabi to dai dai alan assalamu alaikum aka ce idan mutum ba in ka nemi sallama ba ka kullace shi ba ba ka fatan musiba da gare to ba a kiran wannan gaba amma in ba guda uku nan ba ka yi masa sallama sannan kuma ka kullace shi sannan kana so wani abu ya faru da shi mara kyau to wannan shi ake kira gaba amma in ba wannan kawai wani wasa kuke da shi ta hanyar wasan yake wuce kuna da iri sai kake wa sallama kuka daina wannan wasa wannan ba gaba sunan ka Jama'a ko da haka ɗabi'ar da dama yake nema kawai ta hanyar yau da gobe ana tattauna ko wasa da kuke yi sai ka jefa ma magana to sai ka damar da yi amma ba ka suna jira sai kun haɗu wannan ba a kiran ka gaba ta ɗauke ne an gane ko wannan shi ne ya ce ne assalamu alaikum amin da Allah ya tabbata a gare ku halin biyar ya kuma abota wannan gidan yana mumina cikin muminai maza da mata wal muslimina da muslimina domin aka ce al-mu'min duk inda aka yi jami'i to jamul muzakkar jamul muzakkar ba a faɗi na mata ba to mata gina in aka zo a ware mata sai a faɗi su daban aka yi duk inda qur'ani ya zo ya ba da umarni kaga an kawo jami'i to mata na sai ka samu dalilin da ya fi da mata shi ne ka'ida ya ayyuha alladhina amanu alaykum anfusakum ba za mu rashi ba ba za ka kira ba haka domin a ka'ida a larabci idan aka ruwa na magana da mata in cikin masallacin nan mata ne namiji daya to gaba da ka tashi a magana da larabci da jami'in da za kai magana da za kai shine za ka yi amfani da lamirin maza namijin nan ko yaro ne yaron jayi matan an gane ku yau to shine ma ne yake cewa wa inna in sha Allah bikum la naqul mimma in sha Allah bi yadda Allah tabbas da la yakuna da ma hadidu an tun da na faratu ku ne magabatan ku kun ga mu zuwa ne shine faratu ai salatu ko ga mu zuwa ne wala ne ba ku da ba mu muna nan kuna kun ku a baya za mu zo mu ba asalin la lana wa lakum al-afiya ina nema wa mana da mu da ku muna nema muku al-afiya zaman lafiya shine ba da yake to sai a za a nema wa na kabari zaman lafiya ne zaman lafiya su gidi Allah ya wajen zargi ya sauƙaƙa wa duk yanayin da yake shine zaman lafiya ita ne da yake ci kai kuwa mabrajin ba ya je ka abin da ke ko shi ne al'adiya din Allah mai ya kalu kan abu wa al'adiya shi wannan zaman lafiya da shi Allah ya ba ka kudin da za ka biya in ka buje da kuma ka samu cikin sauki da al'adiya ne shi da da azumi magana da muke cewa da Allah alaihi wa sallam ya ce wa Aisha in kin ba ki da zikir ne ki ce Allah mai ya kalu kan abu wa al'adiya ko bi duniya wal akhirah wannan addu'a ta gani komai gaba da yake da in da barin ba ya kace kowa ne ga wannan kirkata ne to za ka ga Allah dan kowa ya rika lissafi ya ji ba sa ya ubangi ji kaza da kaza ko ba ka gama ba amma da annabi ya zo ba ka iya wannan kalmar to duk abin da kake so yana cikin ta ba kuɗi ne ba kanje ne kuɗi ne to yana cikin gurin kamar sai aiki haji ne ko babara za ka da zarar ka zo rukunin da ba zuwa adarul aswad za ka yi ce komai ka dena ka ko ba rabbana atina fid dunya hasana ko bin domin jawabi da kalmi duk abin da kake so ka roka da wanda ka tuno da wanda baka tuno bai da cikin nan in ka ga ka za ka ga bayani ne kuma ka rubuta don baka tabawa amma Allahumma atina ko Allahumma rabbana atina ko rabbana atina in ka faɗi wannan to ka gama da komai zaka ji mutum yana wa Allah kwatance a halar yana yawo ubangiji ka ba da kaza gida na yana wai Allah yake ga gidansa a Lagos a Ikeja zaka ji wannan abubuwan Allah yana ba da wai a Dubai Allah ne san gidanka wai kawo ka ai rabbana atina fid dunya hadana ta isa mala ta isa an fahimta da kyau ku to wannan shine abinda malai yake ga mana cewa to kaga wannan addu'a aqallu la ilaha illa huwa al-addu'a darajar muslim wanda ta yi wa kuma da wa kana ibn abi shayba wa ibn sunni wal bayhaqi wa ahmad duka al-mu'minin wal ziyada tani lahum wannan tsarin na imam bayhaqi da imam ahmad jami'a duka haja ibn majah wa muslim wa muslim yaji ababan da ibn majah wanda imam muslim kuma shi zai ziyada ba wa ziyada tsaniya tsarin da yi akrata ibn abi shayba أشياء المثنى كنا ابن أبي جيبا يوجد أشياء المثنى ده أبو جابر المثنى جيني أبونا عبد الرزاق أبونا منوع نا ابن أبي جيبا وأن عبد الرزاق من إمام الزنعاني ده ما قابل جلال الشيء جنازا dubu ɗari da tamanin ne yanzu ya kai wajen ɗari hudu ko ɗari biyar wanda za ka shi ya fi albaku na ce muka rajiya amma na ibn abi shaiba ya fi cikin ma hadisai waɗanda suke inganta kuma gaba ɗayan su kowanne ba bana bin mujallabi sha bakwai sha takwas amma dai ɗalibin ilimi ne bincike dole ya zanto yana da ka zama wajibi in ba haka ba sai abubuwan da za a yi kafa ɗafi zai ka duba sassabi yana ko kuma ba za ka zama jiji ba sana akwai abin da ka gano za ka yi highlighting ka gane ka yi footnote wannan da kake bukata ka koma sai shi ne mahimmancin sa shi za ni yadda littattafai suka a sassabi ba za su wadatar da kai wa ɗalibin ilimi ba za su wadatar ba kana bukatar wasu abubuwan ka yi rubutu ka ja layi ka ajiye su rafalan da amma yawanci mudawwala duk wannan manyan da da wanda raba da yawanci ake aji kaji kamar da malam albani yanzu yake ta wannan abu ta ga duk inda wani motsi kawai zai ta ga ba ko ba ta mujallabi na kaza kaji na kaza to ko ba za ka ka duba ba za ka je gurin ka duba ga abin da ya gaya ba ga shi nan tsaf in ba ka tafi library dan shi kafin mun da daban damuwa ya agogo yake sai sai ya kudi ya shiga library ya kwana ba ba kudin kafin kudi su samu amma ba duk gawon da ya dauka ya fara shi ya tsaya a ciki sai ajinji da mujallat duk da din nan zai ne karbe su cikin labarin to wannan shine abin da malami yake gaya mana والزيادة الثانية أخرج ابن أبي جهل من حديث علي وإسناده وإسناده صحيح من حديث سلمان وإسناده حسن وكلاهما موقوف عليهما. كما كما حديث موقوف وما أصيب للنبي وما لجاب وما أصبته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف بكذبه الخامس نبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل مقبرة أبو هريرة كان النبي عليه وقبلك فقال لي السلام عليكم دار قوم المؤمنين أو أنت على جبت عليكم يا أبو جدا متعلم للمؤمنين وإن إن شاء الله بكم لا تقول kaga wannan ita ce ake rubuta ko ruwaya ruwaya Abu Hurairah ita ce a bakin makabartu yawanci ake rubuta cewa abin da Allah ya tabbata a gare shi ya ko gidan mutanen da suke mu'minai wa inna lalle mu in ja Allah tabbat bikum zuwa gare ku da lahi ku da zamu haɗu da ku wajidtu anna qadra aina ikhwana annabi ya ina su ina ma a ce na ga mun gano ɗan uwanmu kalu kace a walasna ikhwanaka ya rasulullah da bai kace mu ba ɗan uwanka bane ya ma ikin Allah قال يجي بل أنتم أصحابي يجا كوسا أبيناني سوى إذا أبين الذي الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم كون سوى النبي صلى الله عليه وسلم كون النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على ذلك wanda ya gamu da annabi ko ya ba da gaskiya da shi sannan kuma yawa ya wani ya kabo rija ko sannan kuma bai rija ba yawa walan da zai yi da ko rinda ita ba ta biyo bayan ka ba kaga in yau rinda daga bayan yau ne rinda duk ya gamu da annabi ai yanzu ba sunan ka ba a sunan sa sahabi ba ko kuma wanda yana nan ya gamu da annabi amma bai yi da rinda ba ko bayan annabi ya bari ya wai sunan wannan a ya sunan duwa da balari al-muqaddar al-muqaddar an gani ko al-muqaddar al-muqaddar da ana wannan ya fara da da da salam amma da musulmin da waje ba aka biya da duniya al-muqaddar mun ga kiran da annabi ya wato ne da wannan shi ba sunan sa sai ba al-muqaddar mun aka yi kira kina nan ba ga da kawo da daga tare ko kuma wanda za a ce ba yayi zamani da annabi alaihi salatu wasalam karara amma bin ko ne ya zo yana zuwa yana zamanin annabi alaihi salatu wasalam akan da yana zuwa ga ai ji annabi wa duniya ba su jin duniya ji ji annabi wa duniya ya zo da gowar gari ya zo musulunta amma ko inda za ku ba in aka tashi ana rubuta su ana rubuta su bin kibari tabi'ai manyan tabi'ai wanda sun yi zamani da annabi amma ba su musulun ko ba su gamu da annabi alaihi salatu wasalam ba amma dai zamanin sai suka haka na ruwan Allah ka ga wanda duk da Allah yake radiyallahu anhu wa radwan ba mu iya su ba sai sun fara cikin wannan dinin da mu ba addini ya kudu na yawa saboda haka dinin na shi shi ne yake cewa a yace ɗan uwan wa ana fara da kuma ala al-hawl annabi yake zai yi da gawo da zan zauri da ku zuwa kafi shi ne salafu ku zan riga ku zuwa kafi kafin nan na wanda za a ka fakalu wanda annabi alaihi salatu wasallam yake yi kuma aka zo za a ga ruwa al-kaukara ruwa ne wanda ya fi nono fari da na san ya fi zuma zaki sannan kofunan da wani amfani da su adadin ba shi haka bane adadin taurarin sama ba shi haka bane duk ko da mutum da kaga an gama shi yawwa saboda haka ba da Allah ya gaba kowa da kofinsa abin da ya dogo sannan annabi ya ce duk wanda ya sha wannan ruwan lam yafa abada da duk ƙara kishirwa ba haka ba shi da kishirwa in ka ga ya sha ruwa shan ruwa ne na annabiwa na ga ba ku wannan misali kana so ka gane kai ruwa na annabiwa ka tafi taron manyan mutane za ka ga ya ayyuka na sun aka ba su ruwa kowa za ka tara yawon gado ruwa ga kasa amma wannan manyan mutanen na aiki ba za ka ga wani ya ɗan ya ɗan ya annabiwa domin ya koyi kafin ya fito eh wannan jan da yake yi kawai wannan bai fa yake dan kwantarwa ita kawai ban bai ga ya ba to shi ma na aljanna shan ruwa na annabiwa zai rike ba su ruwa la'an da cewa haka ne to shi abin da malam yake gaya mana anan fa qalu kayfa na'rifu man lam ya'ti ba'du min ummati ya rasulullah sai da bai ce ya za mu gane wanda ba su zo ba daga cikin al'umma kan an zo wannan gaske waɗanda ba su zo waɗanda suka ba ta nan sai ya za mu gane fa qalu sai annabi ya ce ara'aytu qur'ani labari law anna rajulan lahu khairun inda ake wani daga cikin yana da dawakai goro goro shine wanda ta baka ce masu farin doki ko farar kafa ko farar hannu inna ummati ya ya shine ummati ya wata goro muhajjari da min afari wudu hadisi abu hurairah ko na bukhari da muslim mun fi an gasu lafa an bayyana cewa alama al'umma da wasu ranar alkiyama suna da fararen fuska duk inda kake wankewa zai da haske duk inda kake wanke haka shine fitilar an gane ko yau wato shi ne a nan gurin fararen fuska muhajjala da fararen gawaye bai da zaharai kai domin ko annabi da inda mutum zai zo da dokinsa baki amma mai farar fuska da farar kafa da farin kirki a tsakankanin duwatsun da suke zo baƙaƙi baƙaƙen dawakai ala ya ribu kai lahu ya annabi yake bai farin mai dokin nan da yake da farar fuska da farin kirji da farar kafa in ya zo a cikin bakaɗen da wato in zai gane dokin ka kai da zai gane wa dan dole da annabi ya wasa bai ke abu bala ya rasulullah ka ban ka ce zai gane ya ma'aikin Allah halin da yake fa inda wani asuna yau mal qiyamati zawran muhajjalin min al-wudu hakika za su zo ranar alkiyama zawran muhajjalina kuma mutane na za su zo ranar alkiyama suna da fararen fuska من أثر الوجود سوى جرم الولاء يقولون يقولها ثلاثا النبي صلى الله عليه وسلم haka sau uku cewa za su zo a wannan yanayi da fararen fuska an fahimta da kyau ku to shi ne yake cewa wa ana faratuhum alal haudi ni kuma na riga na riga su ba kuma take ala sai Allah ya yake ku saurara bai zadan rijalun dinku amma ku sani cewa za a kore wasu daga cikin ku za a kore su daga tafkin an haudi da daga tafkin nawa kamar yadda bayiru abdan kamar da ake kore raƙumin da yake raƙumin da ya kace shi cikin garki haka za a kore su unani annabi yake zan rika kiran su ina cewa ana ku saurara halumma halumma ai da alau da alau shine halumma ku tawo ku tawo fayyukalu sai a ce da shi malaiku ce da shi in nan karban da ruwa da ta rasulun na wannan da muke kora sun canza ma a cikin bayan sabon duniya walan ya zalu yarjauna ala aqabin ba su fito ba suna komawa a kan diga da yanzu abin yi suna rasa ba su guje ba suna barin addinin ka ba ko ni sai annabi yace ba tokan tokan sai musu korar kai sai musu korar kai a kune zanta kune zanta an fahimta da kyau ko ku ne zanta su ku ne zanta su to kaga nan da aka ce على الإزار على هذه كما إزار البعير أولادي على أدم أدم بيتان إدم كربتني بعد أن يزار يرجعون على أكاديم فأقول على سوقا سوقا ما ليتي أخرجه مسلم ومالك إمام مالك السموة والنسائي وابن ماجه والبيهقي وأحمد وزيادات كلها له إلا الأخيرتين wannan karin gaba ɗaya na imamu imamu ahmadi wanda guda biyu karshe fa inna ibnu majah ibnu majah ne kawo wa wani malik imamu malik kuma a salatu al-ula ukun nan na farko shi ma ya kara ma sabi da ta shida wani da dai al-ula imamu da dai karin na farko shi ma ya yi wa sabi da da ruwa wa bil baji an da shiru bin al-khasasiya a cikin bawon an rawaito daga bashir ibn al-khasasiya wa qad kafantu lafzahu bi ta'rif على المسألة نا أبدي لفظ انت أتعليم ونكاو أجابي نظري دا سبعين دي سيدنا عباس دلواء ابن عباس وفيه داخل أقولني أو سوي كما يأتي التنبيه عليه في خاتمة المسألة الآتية بعد مسألة يجي كما يجوز لا يفكر وأتم مسألة دا وأدوني من جوا بعد مسألة كان عمر wajen yi daga sai da umar da wani tsawafi na babu ita ba tana da rauni kama bayyan suhu mala kama bayyana wani hadis da haitani fil majma kamar da imamu haitani ya bayyana a cikin majma'in jawari an gane ku mujalladi na uku shafi na sittin biyu matsala ta ɗari da sha tara wa amma qira'atul qur'ani inda ziyaratuha amma karatun alqur'ani yayin mutum ya kai ziyara makabarta ma da yake fa min ba la asla lahu fi sunna kada ma bai da asali a sunna yawa shi kuma addinin nan gashi nan an ba mana a baya amma da ya ba mana kai wani abu ka dan gona wa annabi shi zai da a kore da daga kan domin abubuwan da annabi ya zo da su kakaf waɗanda ya zo da su duka ingantattu haka mutu ba za ta gama da su ba su ne za a kara masa abin da ya kuwa cewa ya inda jikin da ya kawo haka mutum za ka ga musu ko ba sai ba za ka gaba da wallahi ne ta za ka kara ba yanzu to ya mun ja ba da wannan misali ya sai ya kawo sai ya ka dauka ko wata sallah za ka yi wata ruwaya daban to za ka samu ruwaya sama da guda biyar yanzu misali in ka ce sallah azhar sallah asra ya hada ra'i da za ka rika biyawa sallah azhar ya Abdullahi da Abbas sallah la'asar رواية أبو موسى الأشعري سلم مجرد رواية عبد الله بن عمر سلم إذا رواية ثم كان تقوى تقول سها أتريات لله أتريات لله لا أدري أبو كان تأبي ومن الرواية ذكر في الجنة in kana dan kari a dan nan nabura ma akwai wata kuma ji sai in yada to da ma kara a nan gona nisa kama da yawan nan gaji kana jin dan sunna kuma kai kan da Allah alaihi wasallam sannan gaji hadisan duka suna kansa yanzu duk lokacin da yazo sallah magariba na san ruwa ruwa nake na san hadisin waye na san kuma ruwa waye kan kai shi hadisin sannan kuma kana da ladan sunna to haka ake magabata haka ce ba da san cewa annabi kai kuma duk sun inganta an fahimta da kyau ko wannan shi abin da ba da yake yi a wannan cewa waɗanda za a kore din da shine yawansa to ma da yake na hakika da mu في السنة على السنة كما يجي بل الأحاديث المذكورة في المسألة السابقة ضرورة من جنبي حديثنا ده أدعى من جامعة مسألة تتجوانا يشير بعدم مجروعيتها سنة نونا واجوا بعالجة رجل عالجة كالأنتور لكن يجي مقبل جاي فلن تعالي قرآن دومن لو كانت مشروعة جاء أبنين جاء جمالا malami yake da fa'ala har rasulullah sallallahu alaihi wasallam da annabi ya rika karanta alqur'ani a makabarta wa allama ashabu kuma da ya koyar da sahabbai kuma duk haka kade ko ana ran ma kai waye ba kai ashabu mas'ud ba domin shi ban karar da gani ba ka kai abu musa laji a riba da annabi yake maka rubuci ta limana min masali da ali daud ba ka kai ba ba ka kai bai da talib ba wanda su ne suka haddace alqur'ani suka haddace gidi gida kariya sai da haka su kuma ba a samu suna biyawa ba to bari ka ji ma ne yace da ake abu ne da take da sun yi da annabi yayi da sahabbai sai ya ciya ma musamman ma wa qad sa'alatu aisha radiyallahu anha da na ta ta tambayi shi wani yin haddin nasu ilai kuma ka san cewa ita ce mafi soyayyar mutane a wurin annabi da sallallahu alaihi wasallam domin an tambaye shi ba fito yake Aisha wa min al-rijali yake babanta an gane ko yawwa sai ma da yake amma da kunu amma da kunu dangane da abin da za ta ce sai ya rasulullahi ne je makabarta ne dan ki idan ta rasul ko idan na kai ziyara makabarta ba annaba assala wa du'a annabi yake ki sallama ki addu'a assalamu alaikum ala diyar min al-haqq ya bada yanzu muka biya a baya walam yu'lima an taqra al-fatiha annabi yake kika bi kan kabari ke karanta suratul fatiha ba أو غيرها قوة من جميع القرآن في القرآن ولو أن القراءة كانت مشروعة تأتي قراءة القرآن أي كان أن تأتي كان أن تأتي مقبرتا لما كتوى ذلك عنها أنه بديك ويغتبه sam domin ka san biye da yadda annabi yake san ka bai kai yadda yake san na Aisha ba kai ba malai yake cewa ya waje asirul bayan an waqati al hada sai za a jinkirta bayani a lokacin da ake bukatar sa la yajuzu malai yake baya halatta kamar ta karara bi ayatul rusul kamar da ya tabbata a cikin ilimin usulul fiqh duk wanda ya karanta usuli ko da na usuli ne za ga ana da wata ka'ida da suke cewa la yajuzu ta'khirul bayan an waqati al hada baya halatta a jinkirta bayanin lokacin da ake bukatar sa a lokacin da ake bukatar bayani aka zo ana bukatar su sai kai sai bayan an gama abin kai bayani sai a bayar da a ji da wani amfani to shi ne ma da yake baya halatta ba kai ba su jirgin man to ta yaya kuma ta hanyar koyewa aka ce ma a koyi walau annahu sallallahu alaihi wasallam allamahum shay'an min dhalik da ake annabi ya koyi da sahabbai dangane da wani abu da za a karanta a makabarta yanzu sai in daina da an shiru an kawo mana faɗi domin lam yunqal bi sanadi sabit ba a ciro da wani sanadi ingantacce ba dalla ala annahu lam yaqa wannan shi yake tun da ba a samu sanadi ingantacce ba yana nuni akan cewa hakan ba ta faru ba eh annabi bai taba ya haka kuma ba taba ji ba wa min ma yusawi alayhi al-mashru'iyya qawlu sallallahu alaihi wasallam abin da yake karfafa rajin shar'antuwar haka shine da annabi yake la taj'alu buyutakum maqabira kar ku bai gidajen ku su zama kamar makabartu ka duba wani to bidiyo da mala albani yace annabi ya faɗi wanda yake fa inna shaytana domin ke san ya turo min albayti alladhi yuqra'u fihi suratul baqara kitan yana gudiya da gidan da ake karanta suratul baqara kun gane ma'anar kalmar la taj'alu buyutakum maqabira kar ku bar gidajen ku zama kamar makabarci ne kun ji ko wa don makabarta ba a yi ba a yi alqur'ani shine ma'ana kar ku bar gidajen ku zama kamar makabarci da akwai karanta alqur'ani a makaranta wannan ne zan nabi ce ne zan ba ku ajiye karatun qur'ani a makabarta to kar ku bar su kamar makabarci domin makabarta ba a yi qur'ani addu'a ake أخرجه مسلم والترمذي وصححه والنسائي في فضائل القرآن والبيهقي في شعاب الإيمان وآمن من حديث أبي هريرة فقد أشار صلى الله عليه وسلم إلى أن القبور النبي يؤمن أكل سوى مقبرتي ليست موضعا للقراءة شرعا فبين ذراع دعاء كراتي وأشرعتي فلذلك كف حكم محافظة على قراءة القرآن في البيوت كيف النبي يتقيت سوى حلقة في القرآن وجلده wani ha an ji ali haka al-masajid annabi ya hali cewa karka ga gidan ke zama kamar makabarta fa ja bi ila anna hadith ibn umar annabi ya nuni akan cewa hadith abdullah da umar yuzidu karahata salati fil masajid yana fa'idan ta da cewa makruhi ne mutum ana ana da yin sallah a makabarta وكذلك حديث ابي هريره يزيد قراءه قراءه القران في المساجد هكذا فيما حديث ابو هريره لا تبتدى cewa makruhi ne mutum ya je ya karatu a makaranta wala barka ba ban yadda hadisin din ya ya ya hana yin sallah a makaranta haka wanda ya hana karanta alqur'ani a makaranta ولذلك كان مذهب جمهور السلف إذا مذهب تنزل مذهبنا بالطبع ليس أبي حنيفة kaga dai jumhur kuma mun faɗa a baya cewa ana nufin a cikin a'immatul mazahib guda hudu guda hudu duka ba kan ra'ayi a cikin a'immatul mazahib Abu Hanifa Malik Shafi Imam Ahmad to guda hudu duka ba kan ra'ayi da to sai a ce jumhur to ka Abu Hanifa wa Malik wa Gani kamar kamar Imam Abu Hanifa da Imam Malik da wasu a cikin ka ba kan karahatin kirahati inda da kubur cewa makaruni ne ka duka ban karoni ka karanta wani abu na qur'ani wa huwa qawlul imam ahmad to kaji uku cikin bida kuma shine maganar imam ahmad fa kala abu dawud fi masail imam abu dawud ya faɗa cikin masail zaka kafi na da ruwa cikin da takwas yake shani da ahmad su ila an al-qira'ati inda al-kubur da wata matsala mai kyau yadda za ku gane ba da ba da kafi ke abu ba yace an tambayi imam nabi imam ahmad an tambaye shi dangane da yin wato karatu a gaban kabari fakala la sai imam Ahmad yace a hadiya laka fakala shekul islam ibn taymiya bi istiba sirat mustaqim ibn taymiya yana da al-istiba sirat mustaqim mukhalaf mukhalafati ashab al-jahim litabin ne mujalladi bi amma babba ya kai wa girma ana iya zamu da mujalladi bi karara amma ya hakin shi a shafi na 182 yace wala yufazu an tabi nafsihi fi hadhihi mas'ala kalam yace ba kiyaye wani wata wata magana da Imam Shafi'i ba cewa yayi wata magana akai wa zalika li anna zalika kana indahu bid'a yuma abu Imam Shafi'i ka dai makamata ka karanta Qur'ani kai bid'a wa kana Malik na'am Imam Malik kuma yace ma alimtu ahadin yaf'alu zalika Imam Malik yace ban taɓa sanin wani cikin magabata malamai na tabi'ai da sahabbai ba wani yana yin haka fauli ma anna sahabata wa tabi'ina kaji ko da gane cewa sahabbai da tabi'ai ba ka miyar azuna ina imam malik yake malaman sa ba mai zuwa yake qur'ani a makaranta to sahabbai da tabi'ai ba a samu wani ne ba domin shi malaman sa tabi'ai ne shi tabi'u tabi'ai ne yau da imam abu hanifa ne zai mutu sahabbai shi ne malaman sa wa kana bi ikhtiyarati al-ilmiyya ya faɗa a littafin da ake kira da ikhtiyarat al-ilmiya yake wal qira'atu ala al-mayyit ba'da mawti bid'a a ji a ga mamaci bayan ya mutu a rika karanta ma alqur'ani in aka yi wannan to bid'a ne bi kilabil qira'ati ala al-muhtabi ta fadin yin karatu a gaban wanda ya zo gargara ba shi da lafiya ya zo gargara ba laifi bane a samu wanda ya ji alqur'ani yana jiyawa a wannan magana da suka kawo in yana jiya wata kila kaga yana so jin karatu alqur'ani zai kwanciyar mata hankali sannan wata kila shi ma ya kama yana cikin wannan a dauran sa misali to zai fa inna ha tustahabbu biyaji bale yake kuma ya an an so wannan magana da gune tafiya a cikin ce ba alqur'ani ne sai an so mutum ma an zai je gaban mamacin ko kuma wanda ya zo gargara ya karanta surar yasin da ku ji amana ilimi kullu mala albani yake ni kuma je yake sai da gani idan Allah da wanzu kai ake yi kuma su kai da zaka kuskure mala albani yake ga magana ibnu tabiya ake da kiran da mutaki ni kuma nace lakin na hadisa qira'ati yasin da'ibun kaba ta kaddam cewa a zo a karantawa wanda ya zo gargara surati yasin a cikin iya surati yasin kawai yake hadisin da ya zo akan wannan yake da'ibi dukkan shekul islam ne ya faɗa saboda a ƙa'idar sunna ba wani ake yi ba Allah ya bantu ake yi kuma yana iya kuskure an bai da kyau ko yawa ka ga ai mun dani ake yi da zai albani ya shiru amma da yake ya ga cewa kullu murin bi imani ma bihi ko da na da sai yake bai cika goma ba sai yake to wannan ba kuskure ne hadisin yace bai inganta ba kamata kada kamar da ya gabata a kan kaji na a jiran mun biya wani ce babu hukumi shari'i ka zo ka ce abu kaza mu ta haɗi ne ce aiki ne na shari'a wal hukumu wajibun wa mandubun wa ma ubiha wal makruh ma'a ma hurima ko Allah ya wanda kake yi halal haram mutahabi makruhi to ka ce ka kawo da ni kun ko ba mu wala abun ba kayan ka ke ce wala yathbutu bil hadith da'i shi kuma mutahabi ba a tabbatar da shi da hadisin da bai ganta ba kamar huwa ma'lumu kamar yadda yake sananne ni kalamu ibnu taymiya ta nafsi shi ma ibnu taymiya ya ga fada in ba ji musannafati a cikin wasu wanda ta tabar da buga da ya rubuta wa gairi ya da wani wa amma ma da a cikin kitabun ruwa wannan littafin shi ma wa bi littafi ne da ibnu taymiya dan ka yi haka akan rai da abin da ya shafi rai kawai a ruwa sunan littafin ibnu taymiya kafi na ja uku قال الخلال إمام الخلال يسوى أخبرني الحسن بن أحمد الوغاز مالمينا الحسن بن أحمد الوغاز يا زن تدني قال حدثنا مجافر عن قرب شنو ذاك جمالا من التعامل الله يسكن على سوى قال حدثنا فهذا من تجاوزنا فهذا حدثنا أجل sannan ba a faɗarta ita kare sai ta ce kala domin kace kana kana da kai aka jira yake haka kana haddasa malamin jafi shi wanda malamin al-halal shi ne yake haddasa na yawa قال حدثنا علي بن موسى الحداد وكان صدوقا يقول بعد الأبار أبو النيفام يقول واتو علي بن موسى الحداد يا هذا الجد يلقوا قوة لجناعة تأتي فتسا an gani yace wa kana da dukan mu a gurin mu abin tace lokaci da malama inji ke ba mutum aka fada kamar yadda za a kira wa na cewa da inji cikin da injiniya ne electrical engineer ne mechanical engineer wannan tajin da za a baka shi ma a hadisi aka zaka ce wana da dukan layyinul hadith duk lamba ce ana gani kawai an san ko haka ta ce wa layyinul hadith to ba za ka zo da ba ka duku ko za ka ba shine lamba sai ku ne matsayi ne da ake bada lamba girmamawa hari yake kuntu ma Ahmad bin Hanbal na kasance da da Ahmad bin Hanbal wa Muhammad bin Qudamah bin Jawad fi jinazati a wajen jana'iza da wayannan manyan malaman guda biyu falan malikin al-mayyit yayin da aka binne za ku ga ya ta da kada da fara bikin da mabrin da majhul zai zama falan ma bikin al-bayt yayin da aka bunde mabajin jalada rajulun zariyo sai wani mutum ya zauna wai gari aka ba ke nan makawo ya karau inda kabari ya zauna a gefen kabari yana ta karatun qur'ani ko san su kuma Allah ya musu baiwa hajja makafi ko hali ke a gero bai su nan da to bari su kara ta wannan hali ke ibnu baz hadis ga gudun makafi duk makafi ne amma da abin da a imamu katada ibn dawud al-tabibi makawo ne bai taba gani ba amma da abin da ga malamin gabanin yana so ya ajiya ce ke karanta wa littafi ya aje yadda kawai ya aka ji da wani in yana so ajiyar wani abu da abin da gaje a tsakanin ibn dawud al-tabibi to kamar ka rubuta al-tabibi da ajiye ne ranka kakan da yake da mai yanzu da wannan baiwar shi sa babban kuskure mun makabun da yanzu kare sai a ajiye kai sai a kai gidara amma ka sa shi turai za ka ga a wani abu ake sawa shi wanda zai amfani da shi tana da baiwa ta musamman tana da ita eh kwarai da gaske ai shi da za ka manyan masu ga gidan manyan malaman arzikin bilba ina a Najeriya ne Allah bara za ka yi ce sun suna ƙanana Allah ya mutu baiwa da za a kai su kawai a je a ajiye su wani archive ne na musamman duk abin da ake bukata zai ajiye amma mu ba haka bane shi za a wanda na taɓa biya muku a wani karatu ya kuma yawa Allah da an yi ido da ita in ka duba yadda zamun da ya abin yake lokacin da ta sami wata yadda da ta haifa gurguwa sai ta kai ta primary tana zuwa har da hira da ita yarinyar a yanzu ta zama dokta tana zuwa da ita gurin wani jajar da yake mata da ta yi zai haɓa hajiya ya na ce kawai ki zai ajiye su sai bara ta ce ya ta ba almajira ba haka ta gani sai ce dakka na na yi ba haka ta faɗa duk a lokacin ta ce dakka na yi ba kun san Allah ji da ta zama dakka wannan yana wata gaba da ya gori haka mutum ya kawo ɗansa makaranta kawai saboda yana da wani disability sai ka ce wani a kai shi bara ta ce sai faɗa ta ce ita ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba lafiya ta ba ta yi ba ta ce dakka ta yi ba kuma wallahi sai ta zama yayin ne ita aka hira da ita take ba da labari da kanta bai wa Allah cewa ga abin da irin manufar shi ta ake so kullun dan ka tarjum ko ba da manufa a kanka tun yana yaro kuna yawan ga yawa mata ce yanzu da za ka je ki ne da wuce kin san ki wace sani ba wanda ya kamata ka san language wannan language din da ba ta da iyayen ba iyayen ba wa gawe ne ko a yaran ka dan wuce ne language yaro wani yar shi kika so ne language da wani wanda ba ba ne wani za ka ga kan mutum da shi a gidan wani kuma za ka ga a'a rijin shi wani kuma shi dai lokacin da kawai yake duk wayannan abubuwan sai ka gane a ƴaƴan kan baka sani ba to ba za ka amfani da ɗan kawai wallahi ba za ka amfani shi ba amma idan ka bai da kyau to za ka gane cewa shi yana yaro ya da kaza zai zama wani kuma kaza zai zama amma da yawa yahudawa kwaji abinda Allah ya ji Allah dina hafi na umul kitaba يعرفونه كما يعرفون أبناءهم suna jin daɗin kin al'ahu amma yanzu mutum bai zo ka ga bai gama fahimtar shi da wani wa Allah ya rufe na ce mu ba da wannan misali kai da su taba yin makarantar nan ƴan mata da yawa haka sai uku ka ga mutum uku biyar wata yara wani yana son wata a yaran a mutane aka ce ya kacin da mu a labar su ne zai jira mu da nake ka kan gidan da yake aiki wanda yake ba zai jira da su da ɗabi'un da muka je gurin bawa Allah yaro sai ya ce mata wa kake so a cikin su ta tubiyar mu ɗan mata wa kake so a cikin yake wanda yake saboda ne kai ne wata ɗabi'a kake so yake ɗabi'a kaza kaza yake ina ma je wanda ka nema ita ce ne wannan ɗabi'un yake idan ɗabi'un nan da ka faɗa lallai irin su nake bukata wanda ya kamata ka nema aiki wanda yake zai ji dole a rike da na ga ya ba da ɗabi'un da idan ka je ka ko da akan wannan ɗabi'un daban yake zan ga Allah ya ɗaure ka yake amma ko ne ina da wani abu sai ma daban ko da ita yake amma ko wata ɗabi'a da na zuwa na cewa ba ta da irin wannan ka hadisin in ka aure ta akan wannan karanta ka take da zamu kira a kai kuma ya'yan su sun zauna lafiya ba su sun zauna lafiya a jira da su yasa abin da ya fi bani sha'awa ya san ƴaƴan su to bayan ɗaya ana magana yake wannan ba su da wannan hadisin wanda ke ita wanda sauran kaza ne da tana da saurin fuji tana da kaza biya san to wanda haka yake ba ta kowane a ƴaƴan su kowa ta san hadisi ana zuwa da an kawo ne da ke haji aika kaza da ya ce a hanya gobe ne wani wannan dabi'u ne mai kyau wannan wato yaro yadda kalimatu tasbi a tawasul al-badani qabul al-hadiya duka da jinan receiving gift quality time wani lokacin quality time ba ko kawai ɗaukan yaron da kafin ku je makaranta minti talatin din nan a lokacin da aka jefa mai sassin da kake so ka jefa yaro ya rike da kuma za ga ya taso da abin da kake shi ne wata ran ana da wajen ka yaro yana da wata ran muna tafiya da abba yake mun kaza akwai ni design ake jefa sakon akwai ni design amma da yawa Allah bai so ai za ka ta ganin wato da wannan yi rage wasu abubuwan Allah bature yana jin yana kwaje wasu abubuwan ya bamu da musulunci yana da tabi'u wanda kamata ya ba hada duka ga musulunci ga kyawawan tabi'u to wannan shi ne bari mu tsaya daidai ban jawabin nan inda malai ke faɗa to bari ku ji me malai yake fa qala ahmad ya hada imam abu qala lahu ahmad imam ahmad ya ce da ya hada inda al-qira'ati inda al-qabr bid'a imam ahmad ya ce bawo Allah karatu a gaban kawai yake ai bid'a ne falamma karajna min al-maqabir kana hudiya daga makabartar qala muhammad bin qudama li ahmad bin hanbal shi ko ma da muhammad bin qudama sai ce imam ahmad ya wa abdullah sai shi ne alkunya su da ba ɗansa Abdullahi ko da littafin sana a zuhudu babban malami ne kan nasa ma ta kulu bi mu bakka bi mu bakir al-halabi bai ku je tsare me za ka ce akan wani babban malami ko bakir al-halabi me za ka ce akan sa in ya fara hukumar da tambaya kenan kala sai ma ba hawa yake shi kace abin kace ne mai hadda za ka ce masu ka ana nufin wato hali wa sa'ibu tamamu bakki mai cikakkiyar hadda kuma adadi kaga ya cika jarare a cikin juro na qabulul hadith na asahi ko yawa ko da haka shi ne cika din da kan cika wannan suka ji ake ne adadi kuma mai cikakkiyar hadda sai ce ai cika ne ai yake to ka taba an hukiya ka tabbi ka tabbi an hukiya yake na rubuta wani abu da gare ya karanta hadisi na rubuta abin da ya karanta da ni hadisi na rubuta qala la ko kuma ka tabda alim sayan alamar tambaya ka rubuta wani abu daga gare shi kan bai ga Muhammad yake kwai kuwa domin ya san malamin sa kare shi yake na kare shi fa akbarani mubashir an Abdurrahman bin al-Ala ibn al-Bajraj yake to mubashir bin Abdurrahman bin al-Ala ibn al-Bajraj ya bani labarin cewa al-aslu al-hallat wa huwa qada yake wanda nuskatu littafin da yaro da wajen lajilal aka rubuta Allah yake dajin ya rayu kuskure ne ba dai yi wani abu da yake daidai shi ne lajilal ba Allah ba ana yi daga baya sun tafi kuma annahu auta ya ba da wasiya cewa za su gina an yi qira'a inda ra'ati bi fatihati al-baqara cewa idan aka binne shi ya ba da wasiya cewa a zo kan kabarinsa a karanta masa fatiha fatiha al-baqara farkon suratul baqara zuwa muflihun alif lam mim zuwa muflihun wa fatimati hada amada amana rasul kana da yake da miki wura Umar na da Abdullahi da Umar yusi bi dalik yana ba da wasiyar haka fa kana da ruwa Ahmad sai ma ba Ahmad da yake an faɗi wannan shi kuma yake barke to kuma wa kullu rajul yaqra yake ko mutumin da muka hana ya sai karanta abin da tunda an samu da bi kun ga yadda suke ko cewa ba ta ce shi ko mutum ya zo yana karatu ke duk duniya shi yake nuna jahili ne kai duk duniya da ake da iya abin da na sani kana ba da cewa duk duniya kan da matsala wallahi ka ba da matsala duk karatun da kuma sai Allah ya so zarga ka ba da wani ilimi haka cewa iya abin da na sani ka gani kuma da ya ba shi amsa an san shi da dama ban jawabi aro ne rubutu wannan magana ta ba karbe ta ba amma lokaci ya riga ya nuna mun dukkan lokaci ya an mun haura za mu tsaya nan karatun mu na gaba sai mu ba mu ga amsoshin da malam albani ya bayar cewa a ta akan abu da ya shafi wannan abubuwan da muka faɗa dai Allah ya ba mu ladan da wanda muka kuskure Allah ya ji mana kamar yadda aka sani ka'ida a sunna ka'idar karatun mu shine muna hakuri duk shekara mu ga an gama cikin jawwal shi ya za sai zai da aka dewa mun samu rahoton cewa yawan mutane wa shi gama azumi to saboda rana da ake to shi ne yake yi muka ce za mu hakura wannan dai za mu dawo saboda akwai kayayyakin kayan ICT din mu da ake ta kokarin upgrading yanzu wani bawan Allah ya ce mana kamera to kusan rashin mic ne ma da aka ce ba a samu ba sai mala abiyu shi za ba amfani da ita ba yau to saboda haka za mu yi hakuri mu ga mun fara practice kafi ne zuwa muka yi karatun amalin yau wa laila to daga nan wata ya tsari duk karatu suka mu za mu koma na gidan bakin toba za mu koma rana asabar tafsiri za mu koma ranar lahadi bayan mun ƙara karatu na biyu kenan sannan talata amara alulu wal marjan laraba amalin yau wa laila ana kamar yadda aka saba amma yanzu za mu yi hakuri domin a ƙara sa azumin muka sauna ta kike wajen ya kare kuma yanzu gari ya fara daɗi ranar ta fara rabuwa wanda akwai wanda yake mun shi daga jiya yau ma ya fara an fahimta da kai ko shi za za ku ga wasu ba su samu damar zuwa ba ma saboda yin azumi to ina ga za mu hakura sati ne zuwa mu ƙara karatu ne yau amma da kan zan ji Allah za mu ba da sanarwar duka karatu cikin gaba ɗaya mu ƙara mu na'am haka gawa kafin a ɗauke ta eh ba shi da asali ai ga shi abin irin wannan ne na ji a wannan shekarar ne ko ba rawatin da ka gano ya ya ba da ba da amsa a kan cewa ba shi da asali wasu jajaje suke ta surutu kaza kaza kaza ba shi da asali ma anzalallahu bi hannun sultan amma yanzu a rage ko wa an laifin da insani illa mata ai abin da zai ba ka mun biya da gobe a bayan nan ko kuma ta ba ma yanke fi ulmani menene yake amfana mu mana ita duniya yawa duniyar nan in kana so kabari wata abubuwa da amfani da to kai ayyuka alkai sai a duniya shi za a ke gaya maza hannu da shi duk wanda ya Allah ya ba dukiya ya ba shi kuɗi to ya ba ka bukullin aljanna ne in kaga da ba ka je ka buɗe in kaga da ba ka wutar da bukullin sai mun ne to to da haka wannan abubuwan da mutane ke wasu ma ta suke haka ba wani da yake an zuwa na biya ma cewa Allah ya ce kaza kai aiki da shi ko ba kai ba ya ba wanda yake a biya wani Qur'ani ba ko ka ga inda ake kaje cikin gari za ga araba bidawo ake araba kaza wanda bai yawa a ba a biya cikin gari in muka je guraren bi ka iyaye da kakanni a can za ga su suna yi al'ada ce da bidiyoyi da aka shigo da su ba su da aka shigo gaskiya akwai da rage ku wannan shi ne Allah ya ta wannan ne da ne ake yi da jariri daga ranar haihuwarsa zuwa ranar suna abin da ya yi ganta kaga akwai littafin ya wurin kai yau tufatul mawlud da akamil mawlud mujallad ne ne akan da ba ya haihuwa ya bayani littafin duka abin da ya shafa haihuwa dama tun daga neman aure ciwon na adamu jifaf ne za koma ya maza yanzu amma daga zara mahaifi yaro ana haihuwarsa abin da ake yi maka bai da malam ibnu qayyim ya kawo ya kawo hadisin kiran sallah da iqama amma abin da zai ba ka mamaki ba hadisi sai a ciki da yin kasafin inda yau sarki suke kake nema ba wanda ya ingana babu amma hadisin tahnif cewa a samu dabino alaga amma shi ma a kiyaye sai an samu mai tsafta wanda ba gora a bakin ka baya jin ba an fahimta yau ba corona virus ba wanda duk ba in ba haka ba immunity jariri karami ne daga nan za a fara jefa masa cututtuka saboda haka sai an nemi duk nagartar mutum a nan cewa ya nemo kamar yadda walin sai ibn Qayyim yace a nemo mutum mai albarka wanda ake kyautata ga kuke a kai ma ma yanzu idan ka ga a ranka kana ganin wani ka ka gamsu da shi sai to shi wanda aka kira ya tani ke ji tsoron Allah ya aswaki ya yi burul sannan ya tani kuma ya dan lazo ka dan alaka wannan ya inganta ayi wannan domin ga jinin da dama hadisai annabi alaihi salatu wasalam da abai suna kai ƴaƴan su gurin annabi alaihi salatu wasalam ya mutu ta hanci ya sa a cikin bakin ya halatta har yanzu an ma ayyuwa ayyuwan ko kuma sai ko ba ko kuma wanda aka kamfi da nagartarsa cewa mutumin kirki wannan ya inganta ba ba ta kuwa kai an bayyana da kyau sannan sai ka ɗau yaron ka kai masa addu'a wa ayyukan da bi kalimatullahi tamma min kulli shaytanin wa amma wa min kulli ainin lama ko shi wannan malami ko mutumin kirki ko aboki to wani lokacin ba dole sai malami ba wani kaga wasu dake kamar yadda wani ya faɗa yake in ya mutu yana so wane ya masa sallah me dalili ya ga dalili yake ofishin su da yake ya rantsa da Allah ya taɓa cin hanci ba iya da su suna yi yake amma shi bai taɓa karɓar cin hanci ba duk sun ce da kuma shekaru jama'a suka yi to ka ga wannan shi ne abin da ake so a yi kyakkyawan da zai ce shi ya dauka a ofis shi ne wanda ya taɓa karɓar cin hanci ba haka ake yi cewa ya zo a yi tsaya a gaban ubangiji ya nema ba dama Allah wa da in kana mutumin fajir bi haka na ji wa in kana mutumin fa tajawo an sai aji Allah zai ce to sai Allah ya amsa domin irin su an ake bukata ba kana du'a ba da zariya ne wa akara sayya an baki an bayyana da kyau ko to irin wannan ake ne ba a samu mai albarka sannan bayan nan a yi wa yaro aski amma aski ba dole ba ne ba dole ba sai dai idan aka yi din ko jakka babu kawai da yin gani yake fada akan yara wallahi akwai wani da jini na gani wanda yake sabbabawa yara wani ciwon kai ne tsorewa wani irin abu ne kamar suka yake zuwa idan kai a kan to da aka wannan hakkin Allah ya ana fitar da in aka yi hakkin ka tsaya wasu za ka kansu kas ba komai ba da cin amma akwai yaran da suna zuwa ne suna zuwa ne ka ga kan kamar suka yi to irin wannan ba ya hakki ba sai a dalili da yake bayarwa na farko yana sababa musu ciwon kai ne korewa ko kuma rashin rashin kwarin daji shi ne dajin ba ko ya ce yin daji ba in mace ce ba za ta yi daji mai kyau ba domin karewa zai rike da an kwana shi kafin arba'in sai ya yana kukirewa a ko da yawa mu lokacin da yake tana yin wani mace nace ai mata aski ana yin aski shi ke nan kuma gashi karewa yake shi ma irin wannan dattin ne ya tara su an bayyana da jawu saboda haka akwai fa'ida sai dai a fahimta tsakanin mata da miji ba rigima ita tana so a yi ta mai gaji sai tana so ka ɗan ka nuna mata fa'idodi in ba ta gamsu ba ka kyale ta kawai ba da sai rigima ba da sai rigima an fahimta da kyau amma idan abubuwan sun bayyana kara ka gaya mata cewa lallai ya kamata a yi aiki saboda kin ga wannan abubuwan da ke kansa zai sabbaba ko kuma likitan da ya yi karɓa haihuwa ko wata ko midwife ko ya ko wani sun da ta karba ko wani sun da ta karba yawa take ya kamata ya aski to sai ai to bayan wannan kuma sai wato an yi aski a sunna za a gani ja'faran a goba ba kasa sannan adadin nauyin gajin a bawa wanzani sadaka na kuma ba da tantun da naira ce kawai kai leyin da su sa'atin min da'atin ne kudi ne kai ka ɗebo ɗan fararen nan ka baki an gane ya fara da nan wato da tijan nan guda biyu ka san su kai eh ka dubo ka bai ka dubo biyar ko goma ka bai eh to kai ki kaga sai fara nan da tara wannan kudin ba so da haka idan kuma ba shi da hali ya samu yan goma goma sababbi na da yin biyar ko na dubu ɗaya ba wa sai shike nan kawai ya haura ne abin da ake ba shi gurin aji shi ma ya san cewa lallai jariri yayi wa aji wannan su ne abubuwan sannan idan namiji ne a yanka ba rago rago biyu haka ake so in mace ce guda daya idan kana da hali in babu kuma duk abin da aka samu a yanka amma wannan shi aka fito namiji rago biyu mace rago daya amma magana cewa mace in mace ce tinkiya wannan babu wanda ya faɗi wannan amma ya da kyau ba wanda ya faɗi wannan in mace ce tinkiya namiji ne rago a namiji da mace kowa rago ake yanka wannan abin da rage ku sannan bayan an yi wannan kana da iko sai ranar suna sai wanda aka haife shi ka ka sa sunan ɗanka kafin a haife shi ba ka ce sunan ɗanka da za a haifa wani wannan da ranar da aka haife shi ka sa mai suna ya halatta in kuma kai za ka kyale shi ranar bakwai za ka faɗa shi ma biyu ya halatta da akwai hadisi in ranar bakwai kake so ka faɗa a baki sai bakwai din ba laifi in kuma nan da aka haifa ma in ma ka zo a haifa ma ne biya halatta ba rigima ne wa inni samaitu ha maryam wa inni aidu ha bi qawli yada annabi kuma ya fito masallaci ya zo masallaci da addu'a da wa haifa mun ya ya roki na san ba sunan babana Ibrahim al-Ba'ida kaga ba roki ya faɗa ba jiya jiya aka haifa ba kuma ya faɗi wannan an gane sannan annabi ya faɗa wannan hadisin da muka kawo to sannan ku sanya wa suna ranar bakwai ko wanne akwai dalili ba rigima in ka fahimci shi da ilimi kullum kana tsara ba da karfi kana tsara ba da girman ruwa amma idan ka ga guri da yake shi ne za ka ga kowa ne abu sai ka gaba daidai ba amma idan kana ba da aiki za ka gane girman ruwa yana da faɗi wannan shine wallahi musta'an wa alayhi shukran sannan a maganar beli kuma hadisi bai zo magana cewa ga sai an cire beli ba amma rayin addu'o'i ko kuma idan mutane dangin su akwai wanda familin su gaba ɗaya suna da matsalar beli idan likita ko nurse ta gaya ma ko ya gaya ma cewa a je a cire sai a cire shi ma ba abin rigima ba ne ba abin rigima wani hadisi bai zo magana akan beli ba yana da alaka da likitoci kawai wallahi wa ta'ala alaihi sai kafiya kafiya idan ma babu wani hadisi da yake yi ya wata yaro ya ga ya zama gantali ne za a ba sun ran da aka yi ba da dan mura yara sai ake wai tsaba zalunci ne rashin tausayi wallahi sai ka zo mutum ne ka yi wa ke kai musu suna yara ba ya fa'ida wai ko wasu daga wai zai ce wai al'aurar ta ba ta faru shi ma ba shi da alaka da wannan ba shi da gashi nan shi ma ka kansa tubatul maulud bi azamil maulud an bayyana da kyau ko shi ma yana da alaka da kawai ra'ayin ku ko mata da mutu shikenan in suna so ranar ranar da aka haife shi da an je ko likita ma zai ba ku shawara wani da kun je kafin a suna zai ce da Allah a bari saboda kaza da kansa wani kuma zai ce za a iya yi yanzu da wani da shawarwar da ake shi ma babu wani abu da hadisi da ya zo ya hada yin kaciya ba shi da halatta ya ce ba haka ba shi da asali ba shi da asali duk wannan al'ada ce wallahi yanzu za ka zama talauci da wahala ta sa ai mutum zai tashi ce kawai an yi an yi aurata mai tura ba zai fita da da jinna ake kwanci hankali kwanci ai mutane ake gara da ta ba a tuwo tuwo da da miyar tauje ko da nama a kan zuwa da mino da alawa ana raba yanzu kowa ta kan yake da yin ba a ce ka bari don Allah ba kawai ni don wahala wallahi wal musta'an ga kauri yawa alaikum salam yawa na na wane mu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna su kaga wannan yana cewa wanda malamin ibn taymiya ya kawo a cikin alqaidatul jalila jalila fi tawkili wal wakila shirka ne wallahi shirka ne shirka ne kara za ku ga hamza lawan ma yanzu za ku ga yin siya a kaduna ai shi ma ana ta zuwa yanzu a yi layi a kewaye gurin a ta ado a ta sai turare ana sa turaren wuta shi ma na ga suna ta yi kwanan nan na bidiyo akwai wanda nake yi a ja'afari a cikin manyan ɗalibansa ina gani yana ta sawa ba shi da asali irin wani na abubuwan ake gudu cewa wato wato mutane duk asbab da za su iya kai mutane da shirka annabi alaihi salatu wasallam annabawa da ra'ayin suka zo suke kece mutane gaban ba shi da asali yanzu ka ga wannan abun ana rana da in ba a yi magana ba wani gobe ai shekara goma sha biyar ya rasa haska ji zai ɗauka addini ba kama hawa dalawa ne ba da wayan ma ake hawa dalan bai zuba gaji wasu suna yi wasu mai da shi addini ba ta karfin siya ko ba haka bane to irin wannan ne Allah ka nada ba mai alaikum salam na wani ne ce wallahi billahi ai ko ba ka da dare ba ka shi yadda shi yadda tsari yake da adawa da Saudiya shi da kansa yake yake da maka da da aikin haji da umara yace wata kasa aka bayo ba maka da Madina ba wace wata shekara aka zo bala'i kuma kace au da wata ran yaji aiki ba ya ce wannan shekara an kaza to haka da wato kucewa annabi alaihi salatu wasallam ba a hannunsa take ba na rantsi da Allah da kina an cinye komai ya gudu aka yake wallahi tallahi wannan shi ne za ka ta ganin da gwargwado irin shi Allah mun gode wa Allah ka tsare mana imani wannan zamani da yanzu ake ta zamu aukuwa kana kala wanda suke gabu da imani mutane Allah ka tsare namu imani Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon bunta Allah ka nuna mana kariya kariya ce ka ba mu ikon guje mata akwai rajin da za ku ga ana dai yanzu za ku ga ana tabbata mun nan makocin mu ma to waciya mun alaji ta wadan data da Allah ya warko ya kwana shida shi ma muna tashi addu'a Allah ya yafe masa Allah ya hada kan iyalinsa akwai malama Maryam cikin gani wadda wadda da yawa an san ta ita ma irin hidimar da kai na abubuwan da ya shafa harkoki na addini muna roƙo Allah ya yaje mata Allah ya hada kan iyalan su gaba daya jira jira jira kai akwai wani malami ji Haji Nasir yana ga mahaifin abokin sa ana fadar mutumin kirki ne shi ma yayi nagarta to da yawa manyan bayin Allah waɗanda wato aka da su da yawa an jire wannan kara muna roƙo Allah madaukakin sarki ya yaje musu Allah madaukakin sarki ya hada kan iyalin su muna roƙo Allah ya tuna ya fitawa da kofin da madaukaka iyaye da gaskiya ga mu gidan gaskiya Allah ya fitan su da gafara masu rai kuma Allah ya tsara musu tsawon kwana mai amfani muna roƙo Allah ya tuna ya fitawa akwai yayan ba ta bai da magurin Isma'il wanda malam Suleiman cikin azumi shi ma da ya accident ko kwana biyar muna roƙo Allah ya yaje masa shi ma ya sami yabo kwarai da gaske dangane da mutane da suke ta zuwa abokan aikin cewa ga irin dabi'unsa to muna roƙon Allah madaukakin sarki ya kula da bayansa Allah madaukakin sarki ya wace ya yaje masa kurakuransa a duniya da Allah ya sa ta zame ba kafara muna roƙon Allah da sunayen sa cewa wa da tsofin sa madaukaka wannan yanayi da ake ciki na tsadar rayuwa da wahalhalu Allah ka raka ba mana Allah mun tuwa kurakuran da muka yi Allah ka yaje mana muna roƙo Allah da sunayen sa cewa wa da tsofin sa madaukaka duk abin da ya fi karfin mu Allah ka fi karfin sa tsadar rayuwa da kuncin rayuwa da ake ciki Allah kai gurfa kun da karfin ka Allah ka lada ba Allahumma aminna fi awhanina wa aslih haymatana wa la tumulna waj'al wilayatina fi man khafaka wa taqaka wa tabaraka ya rabbal alamin wadanda suka sa aure a gaba da wadanda aure su ko a gaba Allah ka shiga lamarin اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين